الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعانك يا مؤين
فصل
ما لا يتي فسدي كينا
والجرب الثاني ما يستطيع تمده بكثرته
ولا فخر بوفوره كالنكاه والجاه كو والجاه Ma- والجاه malam ya ce fasalin to wannan fasali ne mazdarabu sani kaga nau'i na biyu a can farko ya faɗi nau'uka guda uku na ɗaya karanta shi ana yabon mai karanta wannan ana zargin mai- mai ya- mai yawaita shi ya ce kaman cin abinci kaman bacci Eh, an fi so duka waɗannan a karanta na biyu ya ce kuma akwai nau'i na biyu wanda shi kuma an fi so a yawaita ana yaban mai yinsa da yawa ana kuma zargin wanda yake yinsa kaɗan yau to shi ne yanzu zai shiga wannan na biyan Eh, na- eh, to shi ne ya ce wa darabu sani ɓangare na biyu ma ya tafi duhu wanda an yi ittifaki gurin yaban wanda yake yin wannan bi kasaratihi yake yin aikin da yawa wal fakharu ana yin ma alfahari da yin wannan abin da yin da yawa har alfahari ake bo furihi da cikarsa misali yace kan nikahi kaman aure mutum ya auri mata hudu to abin yabo ne kuma abin alfahari ne wal jahi kaman girma na nasaba ko girma na muktasabi wanda mutum zai yi kokari ya iya kamar ya iya kirki ko ya iya kyauta to duka waɗannan jahi ne ko ko ya kokari ya yi ilimi ko na addini ko na sana'a duka jahi kenan to duk waɗannan ka yawaita su eh duk wannan ana yaban me wannan din Mm.
أما النكاح فمستفق فيه شرعا وعادة amma nikahu amma kaga sha'anin mutum ya auri mata sama da ɗaya mala ya ce famuttafaqun fihi wannan an yi ittifaki daraja ce ga mutum shar'an a shara'ance domin shari'a ce ta ce ai aure ko banki huma ɗabala minan nisa'i ko tanakahu wa tanasalu haka annabi ya ce to wannan kaga shar'an kenan wa adatan haka ma a al'adance ma mutumin duk da yake da aure za ka ga ya fi kima da daraja a idanun mutane fiye da wanda ya kai munzalin ya auren amma bai yi ba shi ne wa adata
فإنه دليل الكمال والصحة azzukuriyati malam yace domin shi fa aure dalilul kamali dalili ne mai nuna cikar darajar dan adam mai nuna cikakken darajarsa wasu hatu zukuriyati da kuma nuna alamun lafiya ta mazakuntakarsa eh,
ولم يزل التفاخر bi kasaratihi ma'arufata hakanan ma ba a gushe ba ana yin alfahari bi kasaratihi ko da mutum ya yi aure fiye da ɗaya adatan a al'adance ma'arufatan amma amma wanda yake an san wannan al'ada ta zama ma'arufiya eh, bid darurati
والتمده به سيرة wata ma duhu bihi da kuma wato wato shudewa gurin yaban bihi da shi wannan wato aure din da yawa wanda yake siratan maziyatan wannan tarihi ne guda gudana wanda ya gudana sira ce an riga an saba an san haka
وأما في الشرع To- سنته مأثورة to zai faɗa tunda can ya ce fa muttafaqun fihi shar'an to a shar'a din yaya yake shine zai yi bayani yace amma fi shar'i kaga amma yaban auren mata fiye da daya a cikin shari'a fa sunnatun ma'suratun wannan sunna ce wacce aka samo ta ko eh annabi alayhi salatu wassalamu ka- har annabawa ma duk suna da iyali fiye da ɗaya hakanan dukkanin sahabbai suna da iyali fiye da ɗaya shine sunnatun ma'asuratun
وقد قال ابن عباس abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce أفضل هذه الأمة kaga wan وآلها kaga wanda ya fi kowa ɗaukaka da daraja a cikin wannan al'umma ta annabi alaihi salatu wassalamu ya ce a nisa'a wanda yake da iyali masu yawa
أشير إليه صلى الله عليه وسلم wannan magana fa da ibn abbas ya faɗa duk da bai ce hadisi ba ne amma mushiran yana nuni ne fa ilaihi zuwa faɗan nan ta annabi alaihi salatu wassalamu yana faɗa ne kamar da yawun annabi na'am وقد قال صلى الله عليه وسلم domin shi abdullahi bin abbas ya sani cewa annabi ya face ثلاثه ثلاثه فإنه والد أمما e tanakahu ku yi aure fa tanasalu dan ku samu zuri'a fa inni mabahim bikum al'umma ni zan yi alfahari bikum da ku yawan ku al'umma in an tashi alkiyama a gurin yawa a ga al'umma ta tafi kowanne yawa ko Eh, ai daman ma ko ba ai wannan ba eh, a a hankalce ai an san al'ummarsa ta fi sauran al'umma ko Eh, ma arsalna bi rasulin illa bi lisani qaumihi duk annabawan da suka wuce kowa iya garin sa ake turo shi kowa iyakacin garin su ake turo shi ko duk da cewa annabi ya faɗa ranar alkiyama ya ce lokacin da za- da- da- da za a tashe shi zai fito da- daga kabari ya ce kawai sai ya ga annabi Musa a tsaye a al'arshi ya riƙe wani al'amudi ya ce ban sani ba eh, an tashe shi ne tun kafin ni koko amma shi zai fara gani a tsaye ya ce idan aka zo alkiyama sai in ga wata ƙura ta turrike ta turrike ta yi sama baƙi ƙirin sai in tambayi jibril in ce in ce ya jibril waɗannan fa al'umma ta ce sai a ce da shi a'a wannan ba al'umma ka bace waɗannan al'umma annabi Musa ne ya ce can sai jibril ya ce da ni to kalli can bangaren ya ce sai in ga wato wani irin wato cunkoson jama'a wanda ninkin ba ninkin ya ninka wancan sai a ce to wannan kaɗan daga cikin al'ummar ka kenan Eh, kaɗan daga cikin al'ummar ka kenan to kaga wanda aka aiko shi tun daga ranar da aka aiko shi har a naɗa duniya mutanensa ne ba sai ya ce a yi aure a yi halitta a yi kaza kaza ba kenan ashe yana da yawan kenan to me hikimar da ya ce to kuma ya aura ai dan a gane muhimmancin aura dan saboda yana da wani sinadari yana da wani abu a ƙarƙashinsa wanda shi annabi fa ra'ufin rahimu ne shi in san san kansa ne mutum kwaya ɗaya tak na al'ummarsa ba zai shiga wuta ba ba zai shiga wuta ba ya ce ana, ana- yana bakin wuta wato tun anan duniya yana rike da ƙugun kowa wandansa kowa ya san in ɗan sanda zai kama mai laifi ƙugu yake riƙe to annabi ya ce yana rike da ƙugun kowa ya ce amma mutane a yi ta kici-kici sai an firge an fada wutar to kaga ai yayi iyayensa kenan kar kowa ma ya shiga eh to kawai ya ce ayi ne saboda shi aure shi zai katange mutum daga sha'awa babu inda shedan yake samun saukin wato lagwam mutum da mace irin ta wannan bangare eh to shi sa ak- yake dada kwadaitawa kan cewa ayi aure din dan a samu zuri'a ya kare yawa idan ba a yi ba aka fada ta wani bangaren shi kenan zira'arsa ta ragu Eh, shi kuma ɗaya ya ragu a zira'arsa إيه.
Eh, to shi in iyayensa ne ba zai yadda da wannan ba na'am
صلى الله عليه وسلم ونهى عن التبتل ما ما فيه من ذا- وعن الشهوات Eh, wana ha an tabattuli kuma annabi fa kuru-kuru ya hana yin tabattuli ya hana wato kin yin aure eh tabattul kenan mutum ya zama gwauro eh hadisi ya hana wannan ma amma fihi min kam shahawati kuma tare ba da cewa shi aure fa a cikinsa akwai kam shahawati akwai murƙushewar wato sha'awa eh inda mutum ya aure shi kenan ai ya murƙushe duk wata sha'awa da take ta shedan duk abin da zai kai shi ya fita ya ga abin da zai kai shi ga alfasha to yana da irinsa a gida shi kenan sai kawai ya dawo gida haka annabi ya ce in ka ga wani abin ya burge ka wata mata ta burge ka kawai koma gida abinka shi kenan ka yi maganin shaidan wa gabbal basari kuma shine mai wato sawa wato kaman kinaya ce ta rintsa ido in mutum yana da mace ba zai dinga yawan kalle kallon banza da wufi ba ba zai dinga kallon mata ba haka nan ita ma in tana da miji ba za ta dinga kalle kallon maza ba allazaini nabahahu alaihi wasallama ko wanda manzan Allah sallama ya wato ya kwadaitar da su waɗannan da faɗarsa da ya ce ban kana za ɗaulin wanda ya zamanto yana da wadata faliyata zawaj to lallai ne fai aure fa'u sababiya kenan fa'innahu domin shi aure fa a gabbulil basari shine mai sawa a rintsa ido ma'ana shine ne zai katange mutum daga kalle-kallen alfasha wa a hasanu farji shi zai wa wato gaban mutum wato katanga
hatta lam yarahu ulama'u ma yaqdahu fi zuhudi eh to yin aure fa hatta lam yarahu al'ulama'u malamai waɗanda suke malamai musamman ma sufaye sufa ba su ga cewa yin aure mimma ya kaduhu abin da yake ɓatawa ne fi zuhudu a cikin zuhudu malamai sufaye su sun saba yin zuhudu zuhudu shine gudun duniya ko duk wani abu da zai shagaltar da su gabarin ibadar Allah to sun kauce masa amma sun yadda da cewa aure baya cikin kakiyin aure baya cikin zuhudu zai ba da misali na daga cikin manya-manyan malamai sufaye shine sahalu ibn abdullahi sissari ko
ya
kadu hubbibna ko sahali ya ce an faso yadda ila sayyidil mursalina zuwa shugaban annabawa baki daya an sa masa son mata ko sai shi ne ce to fa kaifa yuzhadu fihinna to ta ina kuma za a yi zuhudu gurin gudun su shugaban masu zuhudin ya nuna baro-baro yanda yake son iyali to ta ina za ka yi kai kuma zuhudu bayan da shi kake koyi shi ne jagoranka shi ne abin da shi sahali yake faɗa ai an rawaito irin wannan zancen ma daga ibn uyaynata wa qad kana zuhadu sahabati radiyallahu anhum ko eh kasirai zaujati eh malam yana yace wato wato wato zuhari sahabati akwai sahabban da aka san su waɗanda suke sun shahara da zuhudu ko amma duk da haka suna da iyali fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku duk suna da iyali matan aure hudu suna da kuyangi da yawan gaske shine kasirai zaujati suna da mata da yawa wasarari da bayi kasirai nika masu yawa wanda suka aure su wa hasanin wa binin umara wa gairuhum shay'in ko wa hukiya fi zalika an hakaito zance ma an aliyan ga sayyidina ali cewa sayyidina Ali bayan rasuwan Fadimatu Zahra'u ya auri mata hudu lokacin da tana da rai ba a yi mata kishiya ba ko amma bayan ta rasu ya auri mata hudu sannan kuma yana da kuyanga kusan sama da goma haka alhassan ma shi ma yana da mata hudu yana da iyali da yawa haka ibnu umar ma waɗannan suna daga cikin manya-manyan zuhadin sahabati da ma wasu sahabban ma da ba a bace su ba ko gairu shay'in ko eh to wa kada kariha gairu wahidin hanyar Allah azab azaba wa kad kariha gairu wahidin fiye da mutum ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da sufaye da zuhadu ɗin ma kariha yaƙi an yalƙallaha ya gamu da Allah a ranar lahira azaban alhali rayuwarsa a duniya yana gwauro azaban gwauro kenan ba shi da aure yaƙi haka fa in kila to كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل fa in ƙila to idan aka ce kaifa ya kunin nukahu ta yaya kuke bayani kuna cewa wai fashi yawan aure ko yawan mata wa kasaratuhu da yawan matan aure mutum ya yi guda hudu min alfaba'ili yana daga wasu darajoji da mukami ta yaya ake kuke faɗar wannan وهذا يحيى بن زكريا alaihi salamu to kuna fa faɗar wannan kun manta ne cewa fa ga ga sayyidina Yahaya bin Zakariya annabi Yahaya alaihi salatu wassalamu fa kad asana الله تعالى kad asana Allah ta'ala ali Allah fa ya yabe shi annahu kana hasuran eh ko ya ce da shi annahu kana hasuran eh wato an katange shi ba shi da sha'awar mata saboda haka har ya gama rayuwarsa bai aure ba ku kuma kuna cewa ma ba wai an auren ba ma a'a yawan sa ma wata daraja ce to ina kuka ina kuka samu wannan kuma ina za ku ajiye wato sayyidina yahaya alaihi salam wanda shi bai ma yi auren ba kuma gashi annabi ne bayan annabi ne Allah ya yabe shi ma akan bai yi auren ba da wace hujja za ku kawo eh shine malam mai ashafa ya kawo a madadin su فكيف يثني الله عليه في الأخذ a hankalce a hankalce ta yaya Allah zai yabe shi bil ajazi da gazawa ya gaza kuma Allah ya yabe shi ba zai yiwu ba a hankalce ba zai yiwu ba ko mutum ya ƙi yin abin da yake wato um, mai daraja ballantana annabi ko hasanatul abarari aka ce ai sayyatul muqarrabina ne ko hasanatul abarari sayyatul muqarrabina ne idan mu za mu yi auren mata ɗaya ɗaya a ba mu lada in annabi ya auri mace ɗaya zunubi za a bashi saboda shi matsayinsa ya wuce haka shine hasanatul abarari abinda al'abarari masu bin Allah sosai suka yi to sayyatul muqarrabina wanda suka yi wusuli gurin Allah su in sun yi irin wannan ai su sun wuce wannan Allah zai ce yaya kuke koma baya eh ai ba iltifati in dai kayi wusuli ba iltifati haka haka su baye suka ce babu ba ba hagu ba dama ba sama ba ƙasa haka suke su suke ca eh ba su san wannan ba to shine yaya za a yi ku faɗi wannan magana bayan ga annabi ya bi auren ba ma kuma Allah ba ya yabe shi wanda kamata ya a ce Allah ya ce dan me bai aure ba ko shine shine malam mai ashafa yake faɗa amma ta udduhu fa bi wai kuna kirgawa cewa yawan aure yana iya wai farila ce wata daraja ce wata ɗaukaka ce eh وهذا عيسى بن مريم alayhi salamu eh كلم min tabbatala minan nisa'i kuma ma wani abun gashi annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma gaba ɗaya ya gama rayuwarsa tabbatala ya wato tabbatala ko ya kaurace wa minan nisa'i da mata bai taba aure ba shi ma eh kuma gashi yana cikin ulul azami ma ulul azami minar rusuli ko eh to duk wai ya za ku ce wannan eh ya za ku ba mu ansar wannan ولو كان كما قررته لنحكى da yanda kuke faɗa cewa auren mata yana da ya- da yawa yana da wata daraja to shine kama qarratuhu kamar yanda kuka tabbatar dan nakaha da annabi Isa yayi auren da annabi Haya yayi auren tunda annabi ne ko eh فاعلم تم.
أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه عسور eh mala yace to tsaya ka ji eh saurara fa'alam ko kana magana da masu ilimi ne kuma tunda ka nema ta hanyar ilimin to saurara ka ji anna sana Allah ta'ala ayyaban nan da Allah yayi wa annabi Yahaya annahu kana hasuran din nan da yace ko da annahu hasuran katan an katange shi ko eh ba ruwansa da ma matan ai laysa kama qala ba'dhum كما قال eh kai wataƙilla ka je ka gano wani tafsirin wasu ne shazi wanda ba su san tafsirin ba suka babbata annabi hayan ko eh to yace masa ba fa abin haka yake ba laisa kama qala ba'dhum eh innahu kana hayuban ko su abinda ba'dhum din suka ce sai suka ce wa innahu kana hayuban ko eh hayuban a larabci ha'ini kenan shine hayuban eh ko kuma haka gaula gaula duk ana kiran wannan misali yahuda ne da suka yi wannan ko au za zakara lahu ko kuma suka ce gaba ɗaya ma wai ba shi da gaba shi sa bai yi ba kaga wannan ai bace ne ko ko ko mutane gama gari aka gaya musu wannan ai an ci mutuncin su ballantana annabi mursali mufassirina malami ashafa ya ce duk wannan abin da aka faɗa ƙarya ne domin huzzaqul mufassirina gwanayen tafsiri wanda suka san harshen larabci wanda suka san asbabun nuzuli ko wanda suka san usulul fiqh da tauhidi tsantsa sun ce ƙarya ne wannan fassarar da kuka yi ba haka ake nufi ba ulama'i da kuma masu tace zance daga cikin malamai gwanayen tace zance su ce wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne duk sun ce wannan fasarar da kuka yi ba haka take ba su waɗannan huzza'ul mufassirina da nuqadul ulama suka ce ai wannan abin da kuke faɗa ko hazihi wannan abin da kuke faɗa naqisatun ai tawaya ce ko wa aibun kuma wannan wani aibi ne wanda la wala yaliqu bil anbiya alayhim eh tawaya kuma da aibi ai ba ta wajen su sun shafi annabawa ba ai wa inna ma ma'anahu annahu ma'sumun to ku saurara ku ji abinda ake nufi da bi annahu asurin din nan ana nufin cewa ma'asumin ismul mafa'uli kenan ma'asumin min az-zunubi ai an kare shi an masa katanga hasaru katanga kenan ganuwa an masa katanga min az-zunubi ba zai taba yin zunubi ba shine mahasuran din da ake nufi ba ku harshen kuka tafi harshen larabci kuka tafi ba eh ba ku san asbabun nuzuli ba ba ku san kaza da kaza ba eh an kare shi daga wannan ai ilayatihi ilayatiha ko ai ba zai taba zuwa wa zanibi ba ba zai taba aika da zanibi ba husira anha kai ka ce an masa katanga tsakaninsa da zanibi ne shine fassara ta daidai wakila mani an nafsahu min ash-shahwa wasu kuma malaman suka fassara da hasuran ai mani annafsahu yana mai hana kansa mina shahawati na daga sha'awar mata ba shi da wannan da kansa ya sa ba shi da wannan sha'awar
wakila laysat lahu shahawatu wasa fassaran ma suka ce ai tun asali ma Allah haka yi shi bai sa masa sha'awa ba fitratul lahi lati fatara Allahu alaiha haka Allah yayi shi ba shi da sha'awa gurin mata shi sa bai yi ba
faƙad ba na laka min haza to me a shafa ya ce to fa yanzu ba na laka ya bayyana a gare ka min haza daga wannan tafsirin nan da aka yi na haƙiƙa na bayani anna adamal ƙudurati kaga rashin samun iko alan nikahi a bisa a yi aure na ƙasun wannan tabbas wato tawaya ne mawujudatin idan aka ce mutum ba shi da ikon yin aure to wannan an san tawaya ce ko amma idan yana da ikon auren shine wa innamal fadlu a inda darajar take fi kauniha mawjudatin ya zamanto mutum yana da sha'awar ko sun makama'aha sannan ya take ta to anan fadalar take ko eh daman baka da shi ai shikenan ma ba wani abu da za a ce eh ba za a ce ba faqidu shay ai la yudi aka laraba suka ce ko eh to amma a ce ga mutum din eh yana san abun amma ya danne zuciyarsa ya ki shine da'a eh
imma in ma bi mujahadatin ko yayi mujahada da da kansa yayi mujahada shine zuhud din ya dage da kansa kaman yanda annabi Isa alaihi salatu wassalamu yayi ko kuma wani daukan kariya daga Allah madaukakin sarki ya bayar da wata kariya kaman yanda ya bawa annabi Yahaya shi annabi Yahaya Allah ne ya bashi kariyar da wannan shi sai ya ce da shi hasura mu muka kare kan muka sa katanga ba za ka taba yin zunubi ba annabi Isa kuma da mujahada da yayi mujahada nafsinsa ya zama ba shi da sha'awar mata kwata kwata yana da sha'awar amma ya hana ta ta motsa wannan fa tunda haka ne fabila ce wacce take za'idatun abakari akan kari mushgilatan ko fi kasirin min al'aukati domin shi fa aure wato da kuma sha'awa tana shagaltar da mutum a mafi yawan lokatai tana shagaltar da mutum mai karkata ce zuwa duniya to kuma amma duk da haka duk da tana shagaltar wannan ko shi auren yana shagaltarwa gurin haƙƙin iyali da nemo musu abinci da nemo kaza da nemo magani amma sun mahiya ita ɗin dai wannan fi haƙƙi man ƙudira wanda a cikin haƙƙinsa shi yana da iko alaiha a kanta wa mullakaha kuma aka mallaka masa ita ikon sai yanda ya da ita wa qama bil wajibi kuma ya tsaya da wajibin auren eh a cikin wato auren a cikin haƙƙin auren ya tsaya da shi kuma shi shi wannan ƙarin auren bai shagaltar da shi ba daga gurin bautar ubangijinsa bai shagaltar da shi ba darajatun aliya'u eh wannan sai ya zamanto masa wata daraja ce babba madaukakiya isa wannan ta zamanto daraja ce ta annabinmu alaihi salatu wassalam na'am allati lam tashgalhu kasaratuhunna an ibadati rabbih duk da cewa yana da iyali da yawa amma ba su taba shagaltar da shi ga bautar ubangijinsa ba ba su taba bautar abin nan ba
bal zadahu zalika
ai ma bari ma yanda al'amarin yake yawan su sai ya ƙara masa ma wato himma gurin ibada da kyautata musu ta hanyar kyautata musu kuma ta hanyar ya nuna wa al'ummarsa ga yanda ake zama da mata ga yanda ake zama da su da yawa ga yanda in sun yi kaza ga yanda za a yi da su ga yanda in sun yi daidai ga abin da ya kamata a nuna musu ga yanda in sun yi ba daidai ba ga yanda za a nuna musu yana daga cikin hikimar yawan kenan eh to kaga duk wannan shi a cikin da'a ne yayi su da kuma tsayawar annabi alaihi salatu wassalam bi huquqihinna ko da haƙoƙinsu da kuma wato yi musu tsawarwara gare su na nema musu duk abin bukata da suke da shi ga can an kare shin amma kuma duk da haka ya tsaya da haƙoƙinsu duk abin da ya kamata na haƙƙinsu ya ba su ya yi musu manzo Allah sallallahu ya kasance mimman ukudira ka sani ai annabi fa yana daga cikin wanda yake da iko wanda aka bashi iko alal kuwati abu sa ƙarfi fi haza a cikin wannan an ba shi ƙarfi na mazakuntaka amma ba shi amma ba shi abu mai yawa a cikin wannan saboda haka ne fa aka halitta masa min adadil hara'iri aka halitta masa wani adadi na 'ya'ya ya aure su wanda ba wanda ba a halatta wa waninsa ba shi kada ya ka ce ya auri mata wannan ko? a haƙiƙa mun rawaito daga sayyidina Anas Allah ya kare da a kare shi
kana zuru ala nisa'ihi fi sa'ati ko eh Anas wanda yake dama kowa ya san shi ko in yanzu ne sai ka ce sarkin gida ko Anas ai sarkin gida ne ko ya ce to kana ya duru ala nisa'ihi ya sani fa manzon Allah yana kewayawa gurin iyalansa fi sa'ati a lokaci guda minan laili wan nahari da dare da rana duk wannan yawan nasu eh wa hunna ihda asharata su goma sha ɗaya ko sallallahu alaihi wasallama eh Anas ya ce, Salasi na rajulan, mu sahabbai mun kasance mukan ɗan tattauna, mukan cewa a junanmu cewa ai annabi an ba shi mazaku takan namiji, mazaje na mutum talatin ne. Nisa'i, imamun Nisa'i shi ya fitar da wannan hadisi. warwaya na hawahu an abi rafi'in an hakaito misalin kwatankwacin wannan hikayar daga abi nafi'in hakanan da an, an karbo daga dawisi shi kuma shi cewa ya an bawa annabi alaihi salatu wassalamu kuwatan karfin mazakuntaka na mutum arba'in eh an hakaito ma irin wannan daga safwan ibn sulaimi eh salma wato balariya shi safwan tace manzan Allah sallallahu alaihi fa ya kewaya lailatan a watan dare ala nisa'ihi tis'i akan matansa guda tara ya kewaya gurinsu gaba ɗaya wannan ruwaya ta fi waccan ta sama sai hida a sharata ɗin ko yawwa ai sai da ummul mumini na hadiza ta rasu sannan kuma ya auri sauran ragowar ko yawwa ba ta da kishiya ummul mumini na ko na'am to wannan ruwaya ai ta fi inganta kenan na'am wahidatin kuma duk inda ya sadu da matarsa sai ya yi sake ya yi wanka tukunna sannan ya sadu da wata wannan yana nuna maka fitsari ne yana nuna maka ce an kana da mata fiye da haka ga yanda abin yake duk da jiya hususiyarsa ce yawwa eh Na'am. Ko da ma mutum mace ɗaya ce da shi ya sadu da matarsa yana so ya sake, to annabi ya ce ko in ba zai yi wanka ba to sai dai ya sake alwala, sai ya alwala kuma a madadin wankan. Na'am. Wakala ya ce, wannan shi mai ruwaya kenan. ya ce ha za a diyabu wannan shi ya fi dacewa da haru shi ya fi tsarki kada a sadu kuma ba a yi wanka ba ko bai a wani abu ba a sake a a yi wanka shi ne ya fi tsarki kuma shi ya fi dacewa na annabu sulaimanu Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce na'am wannan annabu ne ya gaya mana la'adufannan lailata annabu sulaimanu haddaran tsuwa ya yi ga lamu taukidi ga nuni taukidi lalle wallahi yau da daddaren nan sai na sadu da iyalina alami ata imra'atin yana da mata ɗari ce kowace sai ya sadu da ita a tis'in wa tis'ina a wata ruwaya aka ce a casa'in da tara ne eh wannan casa'in da tara ita tafi inganta sai ko lina ajatin ko wannan sura'an ayar da aya take faɗa ko hasamani ɗin nan da suka je
wa innahu fa'ala zalika
wa innahu sai kuma gashin yayi haka sai a dare ɗaya sai da ya saudi da mata ɗari ko casa'in da tara a hadisi a can ai annabi cewa ya yi rantsuwa ya ce kuma kowanne sai ta haifi namiji kowace su namiji za ta haifa duk sai na sadu da mata na ɗari kowace sai ta ɗau ciki kowace kuma namiji za ta ɗauka kuma namiji za ta haifa kuma sannan ya zamanto farisi gwanin yaƙi mai zai ɗauki tuta shi kaɗai ya yaƙi wanda suke shirka haka annabi ya ce ko amma kuma sai ya zamanto di ya yi hakan ya kewaya casa'in da tara ɗin kuma amma gaba ɗayansu ɗaya ce ta ɗau ciki ɗaya ce ƙwaya ɗaya ta ɗau ciki haka hadisi ya ce sai annabi ya ce ai hasanatul abrar ɗin nan da muke faɗa ne shi bai ce insha Allahu ba bayan da zai Allah ya kyalifin masoyinsa ba sai annabi ba ba sai shi ba eh kuma gwargwadon kusancinka da annabi fa gwargwadon irin wahalar da zaka sha gwargwadon kusancinka da Allah nake so in ce gwargwadon irin wahalar da mutum zai sha saboda sai an girgiza an tace asiban nasu an yi turku an ya kulu amanna wa hum la yuftanuna ai ba zai yi ba ai ba yanda zai a baka digiri ba kai ta jarrabawa kai ta jarrabawa ba zai yi ai na sai an tace Allah shi gafarta malam ga me ga me pass ga me sadi class ko ga me 22 ga me 21 ga me first class wallahi duk tsarin a gurin Allah ma haka yake eh in ka yawa bin sa kana can first class din kamana eh wallahi al a'la sai an jarraba mana eh an tace yanda ya kamata Allah ya saka da alheri to shi isa Allah sarki in fara da gaske al-anbiya wa ashaddu bala'an haka annabi yace yace summal amsalu summal amsalu ba wanda aka fi dora musu nauyi na wahala wanda suka kai suka kama kafa annaba su Allah yake kara musu saboda ko tuntube kai inji annabi to an kara ma wata daraja ne a gurin Allah ko haka kawai wani abun ya sa wato hancin takalman ka ya tsinke annabi ya ce wallahi Allah ce ya kara ma daraja saboda abun bacin rai ne shi sa annabawa suka fi sai ya ce fal amsalu summal amsalu masu bin su da masu bin waɗannan da kusancinka da Allah da kusancinka da masu bin Allah shi ne jarrabar da za ka dinga samu in ka yi mutum ya yi ƙasa jarraba kaɗan in ya je can ya yi wasuli to so ake kale iltifati jarrabobin sai daidai da shi ne kamar yadda muka sani in za a yi wa jarrabawa mai PhD ai ba irin za a yi wa dan sakandare ba haka abin yake a gurin Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dinga cin wannan jaraba Allah ya ƙara mana kusancin Allah ya sa mu aikata abinda za mu samu kusancin Allah muna roƙonka kar ka jarrabe mu da abinda ba za mu iya ba wanda za mu iya din ma to ka taimaka mana mu iya din amin amin na'am abdullahi dan abbas yace ma umi a tarjilin hibirin umma kenan ya ce ai a tsatsan annabi Sulaimanu a bayansa akwai ruwa wato na mani wanda zai halarci zai zamanto mutum na mutum ɗari a jikinsa shi sa ya faɗi wannan kalmar ba haka kawai yake faɗa ba annabi baya zance sarara kowane annabi baya zance sarara eh zance haka kawai a'a ba zai yi ba ballantana wannan wanda ya shafi gaibu eh kewa ya so dari kowace za ta dau ciki darin nan duk maza za ta haifa ai gaibu ne in ba a gaya mata ba ba a yi mata abin nan ba ai ba zai yi ba ko sai ba sa sarari nan sirri ba to shine Abdullahi wato Abdullahi bin Abbas yace ai Allah ya sanya masa wato maniyin da zai a halicin mutum na mutum ɗari a bayansa
wa kana lahu 300 imra kajima hibrul umma abinda yake cewa shi fa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yana fa da mata guda 300 yana da kuyanga guda 300 nawa kenan ɗari shida to haka haka hibrul umma yake malan naqashi ma ya hakaito mana zance da wasu malaman masu abinda suka ce ai annabi sulaimani yana da mata ɗari bakwai da kuma sariya guda ɗari uku nawa kenan dubu ɗaya kenan to eh haka ka ce na'am وقد كان لداود عليه السلام على زهده ya tabbata cewa annabi dauda alaihi salatu wasalam ya kasance a gurinsa ala zuhudihi duk da zuhudinsa duk da zuhudinsa da gudun duniyarsa ko wa akalihi min amali yadihi saboda tsabagen zuhudin annabi dauda ma shi bai taba cin abincin da wato ba shi ya nemo da kansa ba eh shi yasa yake sana'a sana'a yake yi eh haddadi ko yana kera silke da abubbuka to abin da yake siyarwa gashi annabi yana kira fa yana kira kuma duk mutanansa sun san cewa shi shi annabi ne mai daraja ne ko wasu sun bi sun ba da imani amma duk da haka sana'a yake ya siyan musu wannan da shi zai siyo ya yi harkar iyali a harkar gida eh to duk da haka din ko eh yana da tis'un wa tis'una imra'ata yana da mata ko 99 ko eh inna akhi hadha ko lahu tis'un wa tis'una najatin ko wa azani fil khidabi ko eh walina ajatin wahida wa ba azani fil khidabi ko ai shi din ake nufi malamai sun ce kinaya ce yana da mata 99 duk da wannan gudun duniyar da yake da shi وتمت بزوج أورياء mi'atan ya auri kuma mai uriya a sunan mace ce ita ce cikon ta ɗari ɗin
وقد إيه،
nabbaha ala zalika fil kitabil azizi Allah fa ya faɗi wannan ya nabbahar ya faɗakar a cikin littafi mabuwayi bi kaulihi ta'ala da faɗa Allah da ya ce inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan ko eh kara aka kawo masa eh yana cikin wato yana cikin fadarsa eh mihrabun sa kuma mihrabun nan gashi a kewaye yake ga fa ga ga ga yan tsaro ga babu yanda za a yi wani abu ya iya shigowa nan amma kawai sai ya ga mutum biyu ga su sun shigo to lalle ya san mala'iku ne tunda annabi ne ko ɗaya ya ce na kawo ƙarar wannan ne ya ce to me ya faru ya ce ai kaga shi yana da mata casa'in da tara ni kuma ɗaya nake da ita ya dame ni zazance da kalami ya kalamance ni wai sai na bashi wannan ɗayan ya ƙara ha gani maimakon ya bani tara ni in dan ƙara in zama goma in dan motsa a ɗayan tawawa ita yake aka kawo ya ce laƙar zala maka bi su'ali na aji ta kai na ajihi ai kaga bai ji sauraron wancan ba a hankalce kai da kaji wannan ai ba sai ka saurari wani ba ka san akwai zalunci a ciki to annabi ne shi hasanatul abrar kenan dan me zaka yi gaggawa baka saurari wancan ba ko fa harrara ki an wa'ana ko dan da nan aka nuna mu ba daidai ba sai gashi ya faɗi yana sajada yana tuba na'am wa fi hadisi Anas anhu ya zo a cikin hadisin Anas anhu daga annabi alaihi salatu wassalam kudurtu ala nas an fa fifita ni akan mutane bi arba'in da wasu wasu wasu ɗabi'u halaye guda hudu da su aka fi an an fifita ni da as-saha'i mutum ne ni mai saha'i mai yawan kyauta eh dauki dari in ka dawo ce ƙara darin eh ko wa shaja'ati Allah ya bani wato shaja'a karfi ta zahiri wacan ana gwabzawa a zahirance in ka gani ka sani eh Abu Sufyan ya ce shi bayan ya musulunta sai ya zamanto shine yake tsayawa a gaban taguwar Annabi alaihi salatu wassalam me rike taguwa yana rike da ita shi yana gaban sa kaman shine zagin sa yace wato ranar da aka yi Uhudu yace ai mun ga abin mamaki saboda lokacin da mutane sahabbai aka juya aka gudu din nan yace mu humo 20 ba mu kaɗai muka rage a gurinsa aka zo aka yi da'ira ba a fi ishirin ba aka yi da'ira aka kewaye annabi gashi suna dannowa ya ce wallahi malam sai ya zama to annabi daɗa zungurar taguwarsa yake yana daɗa tafiya yana cikinsu ya yi cikinsu ya ce mukun muna dagiya muna riƙe ta saboda yaƙin ya yaƙi kowa an gudu mu ishirin ba su ga wurin dubu a sannan ne ya ce ina abbas ya ce labbaika ya ce kirawo ahalar ya sunansu ahalar shajara akwai sunansu da annabi ya faɗa ya ce saboda abbas mai murya ne ya ƙwalla masu kira sai suka san gaba ɗaya lalle sun baro annabi a baya gaba ɗayansu suka ce labbaika to shine wannan dawowar da aka yi sai aka kora abin nan din eh to shine shaja'a din ana gudu shi dada kaman mu ce ana dada dannawa ciki ne eh shaja'a kenan me neman fasara shaja'a shine shaja'a tana zuwa ne a abin da za a iya gani a fili kowa kuma yawanci ta fi zuwa a ma'ana a hankalce wata zihini kaifin hankali ai ba wanda zai ga hankalin bare ya ga kaifin nasan ma ko amma shaja'a zaka iya gani ko ai kokawa mutum ya dauki mutum ya kada shi ce to wane ya fi shaja'a kenan na ko kasaratul jima'i nabi kuma an ba shi karfin wato saduwa da iyali baɗashi kuma an ba shi karfin wato ɗauki yanzu yanzu nan zai kai ɗauki wata rana an ji wani rugugi haka a madina da daddare aka ji wani rugugi aka ji lalle aka firgita aka san kawai wato mahara ne makiya ne suka zo kuma ba an kara ba sun zo madina hankali ya tashi kafin a ce me wannan sai aka ga annabi gashi nan ya dawo akan wani doki wanda ko siddi babu sai gashi ya dawo a guje yana cewa ku koma ku koma na, na ije muku ba komai na je na gano ba komai ba komai na amma ka ga girma da daraja da ɗaukaka wannan wannan abin ai ai muhammadu muhammadun wannan abin yabo ne inda al'uqala'i ga dukkan masu hankali a al'adance ma duk abin da zai yi wato abin da mutum zai yi na kyau a hankalce duk mai hankali ai zai yaba haka gwargwadon gwargwadon wato girman ɗan adam gwargwadon girman ɗan adam izamuhu fil qulubi to girman sa zai kasance a idan mutane eh gwargwadon darajar mutum gwargwadon wato girman sa a idan mutane yanda za a girmama wancan ba haka za a girmama wancan ba me isa saboda darajar ta ta ai ba ɗaya bace eh Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wato siffar annabi Isa alaihi salatu wassalam za mu kai can mala Isa? za mu kai? to a cikin siffar annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce wajihan fi duniya wal akhirati shi fa annabi Isa wajihan ne mai matuƙar daraja ne fa a duniya ana ganin girmansa saboda me saboda nasabarsa ko ɗanna na Maryamu ne, ko kuma sannan jika ko wanda annabi Zakariya ya raina, a lokacin nan dukkanin Yahudawa ba wanda ya kai darajar annabi Zakariya, to wannan dangantakar da yake da shi suke ganin girmansa, wal'akirati kuma daman can mai matsayi ne a gurin Allah, ba za a ganin ba wannan sai an je lahira. Na'am.
lakin afatuhu kasiratun to mala yace amma fa afatuhu shi fa wato aibobin aure mata da yawa kasiratun tana da yawa ya dawo kuma can baya yayi iltifati eh bayan yayi istidradi yanzu ya dawo ya dawo kan hanyar da yake yace fa huwa mubillun shi fa wani lokacin mai cutarwa ne ko libabin nisa'i ga sashen wasu mutane wanda ba za su iya daukan haƙoƙinsu ba wanda ba za su iya yin abin da annabi ya ce a yi musu ba zai zame musu mai cutarwa li'uqbal akhirati ba za su gane haka sai a ranar lahira Allah kiyaye mu duk abin da za a yi a ce sai ranar lahira za a gani ai ta ɓaci Allah ka kiyaye mu dan haka ne fa zammahu man zammahu wanda suka zargi ma yin auren koyi da yawa suka zarge shi saboda wanda ba zai iya tsayawa da haƙƙin auren ba in bai tsaya da haƙƙin auren ba to sai an je lahira zai ga ukubal akira kenan ko wa madaha biddahu suka dinga yaban kishiyar yin auren fi shari'i madahal humuli ko kuma wato ya yake da suna shari'i a cikin shari'a ma aka yabi madahul humuli ko shine aka wato aka yabi wato yin tabattuli din eh ko kuma wato yin yin aka yabi wanda zai tsaya da haƙƙin nasu ko eh da kuma aka zargi wato san girma a ƙasa mutum ya dinga son ya samu girma kadur zaka minar hishimati ko to shi fa annaba alayhi salatu wassalamu an arzuta shi da minal hishimati ko daga daraja maɗaukakiyar gaske wal makanati da matsayi fil qulubi a cikin zukatan al'umma da ganin darajarsa da kimarsa kai tun fa kafin a aiko shi ma ko tun kafin a aiko shi an bashi hishimati an bashi wani daraja da mukami inda jahiliyati tun ana ma jahiliya ma'ana tun kafin a aiko shi suna ganin girman annabi har wa ba'daha hamma bayan ma an aiko shi eh da mu a jahiliya yan ce sunansa al-aminu ko eh tun a jahiliyar duk wani abu mai tsada kamar yanzu yadda mutum zai kai ɗau kuɗinsa ya kai banki to a wannan lokacin tun zamanin jahiliya har bayan ayin aiko shi gidansa shi za a kaiwa ajiya eh an san ba gara ba zago wahum yukazzibunahu alhali kuma suna ƙaryata abin da ya zo da shi duk da wannan girman da yake da shi a gurin su da matsayi amma ya zo da wani abu wanda yukazzibu suna karyata wannan abun ba shi din suke karyata ba wayuzuna ashabahu kuma kiridan muzu a gabansa suna cutar da sahabbansa wayaqsiduna azahu fi nafsihi kuma suna nufin su cute shi shi a shi karan kansa ma hufiyatan dan zai kawai su wulakantar da shi idza wajahahum amma duk da haka fa idan aka yi gaba da gaba da shi annabi da su ko azamu amrahu sai kaga kuma abin mamaki sai suna suna ganin girman sa suna girmama shi eh duk da suna son su cuce shi amma saboda haiba da Allah ya bashi wa qadaw hajatahu ko sai hayya biya bukatarsa suna girmama shi wa ahbaruhu fi zalika ma'rufatun malam ya ce duk wannan fada muka faɗa ɗin nan labarai ne wanda ma'arufai ne an san su a tarihi kuma malam ya ce ma shashen wasu ma za mu faɗa nan gaba ya habatu ko ya habatu ko eh manzo Allah sana ya kasance wato yana da kwarjini yana da haiba ko waya faruqu liruyatihi yana firgitar da wanda ruyati ya ganshi gani na ba zata mallam ya rahu wanda bai ganshi ba da eh kuji atan sai kawai ka ganshi to sai sai sai mutun ya furgita kamar ruwaya ko an kailata kamar yanda aka ruwaito daga wata sahabiya sunanta kailata annaha lamma ra'atu yayin da kawai akai kacibus taga annabi uridat sai ta furgita ta dinga karkarwa ko minar farki saboda wato haiba sai manzo Allah da yaga tana karkarwa tana tsima sai ya ce da ya maskinatu ko alayki bis sakinati ko eh eh nitsi kawai nitsi karki damu eh nitsi karki damu kenan wa fi hadisi abi mas'ud an karbo kuma hadisi na da abdullahi ibn mas'ud cewa wani mutum sahabi kama baina yadayhi ya tsaya sai ya tsaya gaban annabi bai san annabi bane ba ya tsaya ko fa'ur ida sai gashi kawai malam ya firgita yana tsima sai annabi da ya ga yana yace da shi awin alayka saukaka wa kanka mana eh ba fa sarki bane bani da ka gani ka tsorata da ba wai sarki bane ni ka lura da wannan hadisi ko ka karanta hadisin har karshen sa bin nubuwati kaga amma girman alkadarinsa bayan ya zo da annabta manzilatihi da maɗaukakiyar matsayinsa wadda wadda aka aiko shi da risala wa ina fatu rutubatihi da kuma wato ɗaukaka wato ta rutubatihi darajar da yake da ita bil istifa'i an ba shi istifa'i da kuma karamomi da darajoji da mu'ujizozi a tun a nan duniya to wannan fa fa'amrun huwa mablagun nihayati wannan istifa'i da wannan karama ai malam shine karshen karshen komai an gama masa komai kenan shine mablugun nihayati eh karshen karshen karshe kenan kuma wannan fa ana ma maganar duniya ne to yaya kuma fil akhirati in an zo da lahira sayyid walad adama shine fa shugaban dukkanin ƴaƴan annabi adamu to wannan abun fa duk da muka gaya maka ko istifa'i ko karama ko sayyid walad adama shine ma'anar wannan fasalin na zamuna da muka tsara shi hadal kismu a wannan bangare bi asarihi gaba ɗayansa mun yi shi ne kawai don mu nuna istifa'i don mu nuna darajar annabi don mu nuna karamarsa iri-iri wacce take a duniya don kuma mu ce shi ne sayyid walad adamu a lahira wannan shi ne mabalagun nihaya a duniya an kai makura a lahira kowa yana ƙarƙashin tutarka nan ma an kai makura kenan wannan shine manufafin fa da wannan fasadin in ji malam iyazu shi isa muka yi wannan duk wannan maganganun da muka yi tun daga albabul awwal da waɗancan fusudi guda goma ya ce duk mun yi fadan wannan dalilin muka yi Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri abin nan da ya Allah ya ƙara masa matsayi a gurin annabi mu ma da muke ɗan ji mu ma Allah ya ƙara mana kusanci ga annabin Allah ya arzuta mu da abin da za mu yi ya zamanto annabin yana son mu kuma ya sa mu ma muna sansa sansa na haƙiƙa na haƙiƙa sansa na haƙiƙa Allah wannan ba wani abu bane a gurinka Allah ka taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu